الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda insha Allah za mu tashi akan suratul bayyina wannan shine darasi insha Allah na goma sha ɗaya za mu tashi akan suratul bayyina suratul bayyina tana da sunaye guda uku ana ce mata suratul bayyina lafazi na albayyina ya zo a ciki sannan kuma hallo ana ce mata suratul qayyima lafazi na alqayyima kuma hallo ya zo a ciki sannan kuma hallo ana ce mata suratul lam yakun sunaye guda uku gare ta wanda kusan kowanne shahararre ne duk da suratul bayyina ta yi shahara da surat lam yakun sai kuma Allah da akwai al-qayyima wannan sura sura ce madaniya an sabkota bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sura ce madaniya wannan sura a takaice in ka takaita abinda take magana akan shi tana magana akan ababe guda uku na farko matsaya ta yahudawa da nasarawa da kuma yani wanda yahuda da nasara su ake ce musu ahalin kitab matsayinsu game da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da kahin a turo annabi muhammad yahuda da nasara sun kasance suna kwaɗayin zuwan manzan allah don su bi shi saboda sun gani a cikin littafansu amma da aka turo shi sai suka rabu gida biyu wasu suka yi imani wasu suka yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma lo mushrikai su mushrikai kafin zuwan manzala sun kasance suna kan shirka da manzala ya zo wasu suka yi imani da shi wasu kowa suka yi imani da shi wannan bangare na farko wanda take magana a kan shi wannan surar kenan sai kuma bangare na biyu a tsakiya surar ya ta danyi wani taka burki kaɗan don ta faɗakar akan wani abu mai mahimmanci shine ikhlasi bautawa Allah ma'aukin sarki shi kaɗai da ikhlasi babu riya babu shirka babu burbushin shirka koriya bauta Allah da ikhlasi kuma hallo da kiyaye tsayi da sallah da kuma ba da zakka da tabbata akan tauhidi wannan shine bangare na biyu da ta yi magana akan shi sai kuma baicin ta gama magana akan wa'annan ababen guda biyu sai ta yi gaba ta yi magana a kan makoma ta mutanen kwarai da kuma matsayinsu da kuma makoma ta mutanen banza da matsayinsu mutanen banza ta yi musu matsaya a kan cewa su ne shirin halitta sannan makomasu ta jihannama Allah ka tsare mu da ita mutanen kwarai ta tabbatar musu da matsayinsu su ne mafi alkhairin halitta sannan makomasu ita ce aljanna da yarda Allah maɗaukakin sarki duka wannan sura ta yi bayani akan wannan ababen guda uku da muka bayyana da hanyar da take uslubi mai girman gaske ita ce suratul qayyima ko kuma suratul bayyina insha Allah kenan za mu ji karatu kuma sura ce wadda take da fadala take da matsayi insha Allah za mu yi ishara kan haka ga izinin Allah a cikin karatu bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب مقدمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة wannan sura tana da fadala mai girma eh, ya zo daga anas ibn malik khadimin manzan allah sama ya ce wani lokaci manzan allah sama ke cewa ubayu bin ka'ab ubayu bin ka'ab ɗaya ne daga cikin sahabban manzan allah sama maharatan alkur'ani wani lokaci manzan allah sama ke cewa inna allaha amarani an aqra alaika lam yakun allazina kafaru min ahli kitab Allah madaukakin sarki ya umarce ni in karanta maka wannan sura ita ce lam yakun allazina kafaru min ahli kitab kenan suratul bayina Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sasa ya karanta ubay bin ka'ab ya rike mushi ba karatu ya saurari daidai ce ko ba daidai bace ba wani matsayi na ubay bin ka'ab wani matsayi ne Allah ya bashi annabin rahama wanda aka kowa da alkur'ani a ce ya karanta ma abu kaji haka wannan ba karaman matsayi bane ba shi yasa da manzala sa sama ya gaya mushi wannan magana sai ya cewa manzala sa sama wasammani laka shin Allah maɗaukin sarki ya san ya waɗi suna na ya ce ka karanta ma alkur'ani manzan Allah sa sama ya ce eh fa baka ubay bin ka'ab ko ya fare da kuka saboda wannan ba karamin matsayi bane ba shida ce mai girma akan mutum ya kai makura wajen imani alkur'ani kuma ya kai makura wajen iya alkur'ani wannan shi yasa kuma za ga sahabbai mutane da yawa suna ana kin sa irin wannan sunaye a yi kokari a dinga daukar irin sunayen wayannan sahabba ana sa yanzu ubayyu kahin ka samu ubayyu ka sha wahala haga manzala su sama aka umarce shi ya karanta mishi alkur'ani ya karanta mishi wannan sura don ya ji a gani shi ya sa ya yi kuka wannan kinan yana nuna fadala ita ta wannan sura wadda sannan kuma halu yana nuna fadala ta ubayu sannan kuma yana nuna cewa wai mutum za ka iya kayan shi ilimi amma wani bangare na ilimi ya ka ɗauka a gurin shi ko kuma ka je ɗan ƙara luran ma shi ya gyara ma a taƙaice dai wannan shi ne abin da ya zo a kan matsayi na wannan sura jai da allah maɗaukin sarki ya buɗe ta da cewa da magana a kan kafirai kafiran kala uku da akwai kafirai na yahudawa da nasarawa wayanda ake ce musu ahalin kitaba a taƙaice kafirai na yahuda da nasara da ko kuma hallo kafirai na me yake da suna mushirikai na larabawa da sauran mushirikai sauransu can allah maɗaukin sarki ya buɗe ta akan magana akan kafirai ya allah maɗaukin sarki ke ta lam yakunin lazina kafaru wa'inda suka kafurta ba za su gushe ba kawai ka tambaye shi kafin ka san ba za su gushe ba akan me ba za su gushe ba suna yin me kawo ka tambaya Allah maɗaukin sarki Allah ya maɗaukin sarki ya bayyana masu waye wa'annan kafiran lam yakun allazina kafaru wa'anda suka kafirta ba za su kushe ba wa'anda suka kafirta min ahli kitabi na ma abota littafi kidan yahudawa da nasarawa yahudawa an sabkan musu annabin su shine annabi Musa alaihi salam an sabkan mushi at-taura shi kuma nasarawa annabin su annabi Isa an sabkan mushi al-injil to wannan su ma'abuta littafi bayan ta yi annabawansu ya suka kafirce suka canza wannan littafin da aka sako musu yahudawa suka canza a taura da nasarawa suka canza injila suka zamto kafirai kuma hallo ko da da akwai a cikin su wa'inda ba suna kan gaskiya da annabi musa ya bar musu to daga zawwa annabi muhammad sallallahu alaihi sun zama kafirai wadda kawai da manzana sun ke cewa babu ɗaya da zai ji magana da awata ta kai mishi ba yahudi ne wannan ko ba nasari ne bai amsa min addu'a ta wafaci ya kasance ba kafiri kenan wannan kuma wani mushirikin da mushirikai mushirikin su ne mushirikai na larabawa da sauran mushirikai na masu bauta rana masu bautan itace ko duwatsai ko masu bautar wasu salihai ko masu bautar yani wuta da sauransu dukkan mushrikai kuwa ba su gaba gidansu dukkaninsu duk wasu ɗaya ba su da duk da ahalar kitab sun yi mushrikai matsayi tunda ko banza su suna da wani addini wanda daga sama yanzu su kuma mushrikai addininsu addini ya bata zalla duk da amma dukansu gaba ɗayansu dai kafirai ne kenan lam yakun allazina kafaru min ahli kitab wanda suka kafirta daga cikin ma'abuta littafi da kuma mushrikai ba za su gushe ba munfaki da ba za su gushe ba suna yin shirka ba za su bar yin shirkan wannan ba ba za su bar yani abin da suke kai shi na kafirci ba munfakina nan munfakina ai muntahina za'irina an shirk ba su kushe ba suna masu kimbarin kafirci suna masu kimbarin shirka asali na kalma na munfakina an ciro ta ne daga alfak alfakku shine alfathu wa izalatu al-qita alfathu wa izalatu al-qita abu ne abu shine asalin kalma na alfak kawai da zaka ga cewa yani fakaktul kitab na bude littafi ko kuma fakaktu coca-cola na bude coca-cola wadda take da murhin nan a haɗe alfakku kenan bude abu da gushewa gushar janye abu to su yani ahal kitab yahudu yani da kuma mushrikai ba za su gushe ba suna tsaye akan wannan shirkar tasu hatta ta tiyahumul bayna har sai bayyana ta zo musu hujja ta zo musu hujjar za a yi magana a kanta kenan da manuwar wannan ayar tana so ta nuna mana cewa yahuda da nasarawa za su dawwama akan wannan abin da suke na yani shirka da kafirci ba za su gushe ba suna kan shi har sai hujja ta zo musu shi kuma kamata a ce yau in kana kan bata kana kan yani rishin ilimi idan hujja ta zo maka ka canza ka bi hujja ka bi shirya ka bi gaskiya to nan kawar alama ɗauke sarki yana gwada halin su da da kayan zuwa wannan bayyana kayan zuwa wannan hujjar suna kan bata wannan batan ba za su gushe ba ba za su gushe ba suna kan shi saboda babu ilimi littafan yahuda da nasara an tattanza shi mushirkai damu ba akan komai ba suke kan da ilimi to za su dawwama akan wannan halin har sai bayyana ta zo musu bayyana ta zo musu ita ce hujja hujjar kawo ka tambaya ka ce menene sai Allah maɗaukin sarki ke cewa rasulun min Allah hujjar ita ce manzo wanda zai zo daga gurin Allah maɗaukin sarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ita ce hujja annabi muhammad sama shi kuma zai zo da alkur'ani zai zo da musulunci zai zo da aqida ta tauhidi ha mun fakina hatta ta'tiyahum albayna rasulun min allah hujja ita ce manzo daga gurin allah madaukakin sarki tunda annabi muhammad sallallahu alaihi zai zo da alkur'ani kuma zai kira zuwa ga musulunci zai kira zuwa ga tauhidi da akan me zai dogara akan wannan alkur'ani shine wannan ayan take take nuna cewa yana karanta musu shi wannan alqur'ani domin ya kira su zuwa ga yani shirya rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara zai zo yana karanta suhufan suhufan jam'i yana sahifa suhufan takardu kenan yatlu suhufan mutahhara yana karanta takardu waɗanda suke tsarkakakku domin alkur'ani ana rubuta shi da akan takardu duk da da an aka ce sahifa ko kuma jam'inta suhuf ba ana nihin ba takardu irin wannan wanda ake yi mana su ko daga abdiga ko daga makamanta haka a'a suna yin wani lokaci suna yin rubutu akan wata a hele wata a yi rubutu da ita wani lokaci suna yin rubutu akan allon giwa yani ka hada da giwa ka wa'adda yake wani lokaci suna yi a saman shi wani lokaci suna yi akan falle-fallen dutse wani lokaci suna yi akan yani me yake da suna jaridin nakhal ganyen dabino wanda yake wato watan nan diyoci da shi suke aiki to dukkan su dai ana ce musu zai sahifa to musamman dai abin da yayi shahara akan wata suka yi yawan yi kenan ya tulo suhufan mutahara zai karanta musu wasu takardu mutahara tsarkakaku shine da alqur'ani wada saboda manzala sassana ya kasance daga an sabko mishi wata aya ta alkurani ko wata sura sai ya kirayi kutabul wahayi wasu sahabbai ne aka ware masu rubuta wahayi ne ce ku ɗauki kaza ku rubuta akan kaza su kuma galiban kowane yana da irin wannan ababen da muka bayyana a cikin suke rubuta suhufan mutahara wannan suhufan din alkur'ani nan da zai karanta manzala sassana zai karanta tsarkakakke ne wannan alkur'ani tsarkakakke ne ta yadda aljannu ba za su taba shi ba domin su canza su kawo karya a cikin shi tsarkakakke ne ta yadda babu karya babu yani abin da ya shahi karya a cikin shi tsarkakakke ne ta yadda alkur'an ana so sai a cikin tsabta ake karanta shi tsarkakakke ne saboda alkur'an yana tsarkake wanda yake yani aiki da shi shi yasa zuwa cikin wata yani sura la yamassuhu لا يمسه إلا المطهرون alqur'ani babu ya taba shi sai tsarkake malamai sun yi sabani me ake ni da haka A babu mai taba shi sai tsarkake aka ce abinda ake nufi aljannu da shaidanu ba za su taba shi ba lokacin da ake wahayi su sa wani abu a cikin shi wayanda suke taba shi kawai mala'iku ne su ne suke zauwa da wahayi zuwa ga manzan Allah sarsa wannan ma'ana ce mai kyau sannan kuma lulaya masu ilal mutaharu malamai suka ce kafirai ba sa taba shi sai musulmai saboda musulmai su ne tsarkakaku kafirai ba su haku ne ba laya masu ilal mutaharu malamai suka ce a mummunan ma kuma lulaya mai masu arwallah wata duka fasarori ne suna da ma'ana duk da taba alƙur'ani idan baka da arwallah makruhi ne ba a ce ba haramun ne abinda ya fi makruhi ne bai dace ba yani kawo babu wani sifa ta girmamawa da alkur'ani jayi sannan kuma allo ya zo a cikin surata abasa allah maɗauki sarki ke cewa fi suhufin في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin surat abasa alƙur'ani yana cikin suhufin mukarrama takardu waɗanda suke masu girmamawa masu karamci masu daraja marfu'atun mutahara waɗannan takardun suna da ɗaukaka malamai suna cewa ishara ce zuwa ga lauhin mahfuz inda daga nan aka ciro alƙur'ani mutahara tsarkakakku ne a ga mahallin shahid dai mutahara alƙur'ani tsarkakakke ne shi yasa in kana so ka samu tsarkaka ta zuciya to ka lazimci alkur'ani karanta lafazin shi da kuma karanta ma'anar shi idan kana so ka zamto tsarkakakke a zuciya da a aikace to ka yi aiki da alkur'ani domin alkur'ani yana kira zuwa ga tsarki Allah maɗauki sarki ke cewa inna Allah yuhibbu tawwabina إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah maɗauki sarki yana son attawabin masu tuba zuwa ga Allah domin in suka tuba zuwa ga Allah su samu tsarkin zuciya wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah madaukakin sarki yana son masu tsarki wa'inda idan za su yi ibada suna yin tsarki sannan kuma suna dawoma a cikin tsarki ba za su basa zama a cikin najasa da sauran shi yasa ya tabbata ana so mumuni kai ya zamto yana zama a cikin najasa kana da arwalla arwalla ka tayi warware in kana da dama ka je kai arwalla an yi so ka dinga zama a cikin tsafta ka je wa iyalinka in san samu ne kada ka kwanta ka yi wanka idan baka iya yin wanka ka yi arwalla haka manzo za su yi shari'a su yi mumuni ana so ko da yaushe ya zamto a cikin tsarki shi yasa yani tsafta da ƙawa yani tsari ne na musulunci saboda alkur'ani ma da ya tso tsaftatacce ne shi yasa Allah maɗauke sai ke cewa ya bani khuzu zinatukum inda kulli masjid ko ɗauki ƙawar da adanku lokacin da ku je kowane gurin sallah lokacin da aka zo gurin sallah ka tsaftace jikinka da sauransu musamman irin wannan lokacin da ke da kwai na zahiri za mu ga mutum baya wanka da sauransu in aka shiga masallaci da akwai aiki a gani shi yasa ana son tsafta saboda alqur'ani ma tsaftace ne mahal almihim dai bayan dai akan suhufan mutahhara yana karanta yatlu suhufan mutahhara yana karanta wasu takardu wanda suke tsarkakaku kenan yana karanta alqur'ani imam al-qurtubi yake cewa an yaqra'u ma tadammana as-suhuf min al-maktub يتلو يتلوها عن ظهر قلب لا عن كتاب لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ إمام القرطبي يكي تيوى يتلو صحفا مطهرة يكي تيوى يقرأ عليهم عفوا يقرأ ما تضمن الصحف من المكتوب yana karanta musu abin da wannan takardun suka kumsa yana karanta musu alkur'ani ta har da shi saboda mazalar sama bayya karanta rubutu mazalar sama ummi ne ummi shi ne wanda bayya rubutawa bayya karanta idan aka gaya wa mutum wanda ba mazalar sama aka ce mashi ummi wanda ba mazalar ba aka ce mashi ummi to zagin shi ne ake amma shi manzalar sama yabo ne da kawa saboda da manzalar sama ya iya rubutawa ko ya iya karanta da za a yi shakka a ce alkur'ani ya je ya karanto wasu littafai shi yasa Allah maɗauki sarki ya sanya allazi ya tabi'u na nabiyyar ummiya manzana su zama ummi ne karanta bayya rubuta hikima ce ta Allah ta tabbatar da haka saboda da yana karanta da yana rubuta da an samu wasu ce ai ya je ya karanto wasu littafai ne ko kuma su ce wannan alkur'anin rubuta shi yake a cikin ɗakin shi in ya rubuta he har da ce ya zo karanta mutane to mazala sau layak tubu shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa alimun bila khatti hafizun bila darsi mazala sau masani ne bila khattin ba tare da ya rubuta ba hafizun bila darsi kuma ya harrace ba tare da an koya mashi ba almim wannan kenan shine imam al-qurtubi kenan yake cewa yaqra'u ma tatadammanu as-suhuf min al-maktub yake yana karanta abinda yani takarrun nan suka kumsa kenan ba karanta bace ba shi yasa yake cewa yatluha an zahri qalbi yana karanta ta daga zuciyar shi kenan har da la an kitab ba ta karantawa ba yace ya annahu alayhi salam alayhi salam kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra don manzana sai ya kasance ummi ne la yaktubu bayya rubutawa wala yaqra bayya karantawa wannan kenan shine bayani akan yatlu suhufan mutahhara dan kan mutun ya zatan cewa yatlu ai yana kallo yana karanta manzana sai baya baya rubuta baya karanta ji yasa duk hadisan da alkur'ani da muka sani duk kokarin sahabbai rubuta shi duk kokarin sahabbai daga an san ko manzana zai kira sahabbai su yi su yau in ka wulakanta kare na wannan sahabban to kai mai za ka rubuta hadisan manzala sun ga baki yansu manzala kawai da baki yake wani duk kokarin sahabbai ne rubuta shi da amincewa sun rushe suka zo mana hannu yau in ka wulakanta sahabbai ko ka ce baka yarda da wasu ba ko kake zagin wasu ko kake tsinewa wasu ko kake kin kake jin haushe an haɗu wasu me ma'anar hada akwai matsala kenan shi yasa mahuta da matsera a addinin musulunci tana ga girmama sahabbai da rikon maganganu sahabbai da tafar bin tafarkin sahabbai shi yasa ahlu suna suna da wani shi'ari suna kawo hujja da alkur'ani da hadisan manzo Allah sama a bisa fahimta ta magabata a salafus salih fahimta ta magabata wanda su fara zuwa sahabbai ga baki ɗayansu ba a ware wani daga cikin tabi'ai atba'u tabi'in haka har zuwa manyan malamai wanda muka sani kina wannan shine wannan gurin Allah saka wa sahabbai da alkhairi sun kasance sun ga wahala sun ga wahala har Allah ya tabbatar da wannan addini lokacin da aka sako da alkur'ani an sako da alkur'ani ne yani a rarrabe a matsayin shekara ashirin da uku a rarraba aka sauko da shi tun daga makka shekara sha uku madina shekara yani goma a haka aka sauko da alkurani a rarrabe amma sahabban mazalar sama saboda kokarinsu suka jera mana su yadda aka sauko kuma tare da cewa a junansu babu wanda ya rubuta alkur'ani a jere tun daga farkon shi har karshe a jere yadda yake bal wanda ya rubuta wani bangare wanda ya rubuta wani bangare amma sun halarci da yawa daga cikin sun halarci ya a zamanin abubakar aka hada shi guri da a zamanin usman aka kara hada mutane akan abin da abubakar ya rubuta to yau in mutum bai yabe su ba me yake tunani kina ya kamata yani aqida ta ruko sahabbai wannan yana daga cikin tushe tushe na aqida ta ahlus sunna wal jamaa kenan wannan hujjar da za ta zo wa ahlul kitab da mushrikai shine manzo ne daga gurin Allah madaukakin sarki yatlu suhufan mutahhara yana karanta takardu wa'inda suke tsarkakku shine alqur'ani mai girma ibn abbas yake cewa mutahhara an cewa alkur'ani mutahara ya ce mutahara minar zuwa a cikin alkur'ani babu ƙarya wa shak babu shakka a cikin alkur'ani wani nifaq babu munafirci a cikin alkur'ani wa dalal babu bata a cikin alkur'ani kata da yake cewa mutahara ai mutahara anil batil babu ƙarya babu abin da yake yashashi a cikin alkur'ani komai kyakkyawa ne wannan shine abin da ya sha ya tulo suhufan mutahara wannan alkur'anin wanda manzana sun muke karantawa mutane yake bayyana musu ma'anar shi yake kiransu zuwa gare shi fi ha kutubun qayyima a cikin shi da akwai hukunce-hukunce wanda suke masu adalci fi ha kutubun qayyima fi ha ahkamun maktuba qayyima a cikin wannan alkur'anin da manzana sun ke karanta mutane da akwai hukunce-hukunce wannan hukunce-hukuncen tsaye suke akan adalci da adalcin Allah ba wakil sarki kenan manzala sun yana karanta mutane alkurani ba don me don ya koya musu hukunce-hukunce hukunce-hukunce alkurani kuma kala uku tare da cewa da akwai wasu isosi da sauransu wanda suke ƙara ƙarfafawa alkurani da labarurka kissa ta mutanen da suka gabata da kuma labari na abin da zai kasance a nan gaba wanda suke kara karfafa waɗannan hukunce-hukuncen guda uku hukunce-hukunce na alkur'ani sun kasu gida uku da akwai hukuncin da ya ratayu da zuciya wanda ake ce hukunci na aqida al-ahkamul aqdiyya abin da ya shahi kaɗe ta Allah da imani da Allah da imani da manzancin manzana sama da imani da rata shi ba da sauran abin da ya shahi bangare da imani wani ana ce mashi al'ahkam al'aqadiyya hukunce hukunce na aqida sai kuma hukunce hukunce na biyu wanda suka shahi yani hukunci na aiki da mutum yake da wada da magana da mutum yake yi hukunci na fiqh kenan a cikin alƙur'ani da akwai hukunci na yani sallah zakka azumi haka kuma lo hukuncin da ya shahi na auratayya da sauransu haka kuma lo hukuncin da ya shahi na rabon gado da makamantan haka hukunce-hukuncen suke da sauransu wannan su ma da akwai alkur'ani sai kuma hukunci na biyu su ne al'ahkamun akhlaqiyya hukunce-hukuncen da suka shahi ɗabi'a kyakkyawa mu'amala kyakkyawa to duka alkur'ani da akwai to alkur'ani ya kumsu wa'innan kala na hukunce-hukuncen guda uku aqida hukunci na fiƙo hukunci na mu'amala kyakkyawa da ɗabi'a kyakkyawa shi sa alƙur'ani yana gyara aqida zuciyar mutum sannan kuma da yana gyara ayyuka na mutum da maganganu da yake na ibada ne ko na mu'amala ne sannan kuma da yana gyara mutum da bai shi dukkanin mutumin da kaga yana karanta alƙur'ani wayannan ababen ba su bambanta ba to yana da nakso akan karatun da yake yi in ma wannan karatun da yake ba daidai ba yake in ma kuma da wannan karatun da yake bayya aiki shi to wannan shine abin da manzo Allah yake karanta kenan fiha kutubun qayyima a cikin wannan takardun alqur'ani kenan da yake karantawa manzo Allah sai yake karanta mutane fiha kutubun da akwai ahkamun da akwai hukunce hukunce qayyima wanda suke tsaye akan adalci babu karkata a cikin su suna tsaye akan adalci hadafin wannan hukunce hukuncen su bayyana gaskiya akan komai wannan ɗaya ce daga cikin fassarar da malamai suka yi fiha kutubun qayyiba fiha kutubun suka ce anan an yi hazf an ahkam fiha ahkamun kutubun kuma ma bi ma'ana al maktuba kenan fiha ahkamun maktuba qayyima kuma hallo a tsaye suke akan adalci qayyima ma'ana su a tsaye suke akan adalci wata fassara da malamai suka yi suka ce fiha kutubun qayyima a cikin wannan takardu alkur'ani kenan wanda manzala sai ke karanta mutane fiha kutubun da akwai littafai ya kunshi dukkanin littafan da Allah madaukakin sarki ya kowa manzanni kayyima wa'annan littafan a tsaye suke akan adalci kenan wanda ɗaya ce daga cikin fassara duka kowace tana tana yi kowace daidai ce fassara ta farko fiha kutubun kayyima da akwai yani hukunce-hukunce wanda suke tsaye akan adalci fassara ta biyu fiha kutubun qayyima a cikin alkur'ani da akwai littawafai abinda littawafai wanda suka sabka kafin annabi Muhammad sallallahu ta sun kumshe ya kumshe su kina alkur'ani qayyima duka su wannan littawafan suna tsaye akan adalci wannan shine hali na bayanin da aka yi akan yadda mashirkai suke kafirai suka kasance na ahli kitab da mashirkai kafin zuwan manzala su sama sannan kuma lo za su kasance akan wannan halin nasu na shirka da kafirci har zuwan manzala su sama ya zo musu da hujja kenan ya karanta musu alkur'ani ya bayyana musu yani hukunce hukunce da suke cikin alkur'ani to nan kuma a nan gaba allah maɗaukin sarki zai bayyana wata matsala da ta faru mun yi ishara zuwa ga yahudawa da akwai banin nazir da banin kainuka da kuma da yake da suna banin nazir da banin kainuka da banin kuraiza wanda a madina suke sun karanta littafansu akan cewa za a turo annabi na ƙarshen zamani haka nasara ma sun karanta za a turo annabi na ƙarshen zamani he suke ƙoƙarin allah ya sa a turo shi don su samu su yi imani su zanto su ne na harko wajen imani da shi saboda su yi galaba a kan mushirkai su yaƙi mushirkai tun da da akwai rishin jituwa tsakaninsu da su da mushirkai da larabawa suke ta'addu'a allah sa a yi gauga a turo wannan annabin da littattafan su suka yi magana akan shi don su yi gauga su yi imani saboda su suna da ilimi yana zuwa su gane shi da sifofin shi don su yi gaugawa su yi imani da shi in suka yi imani da shi kenan he su kasance tare da shi don su yaƙi mashirkai haka su kasance suna yi amma akan da ya zo sai aka samu masu gaskiya masu imani a cikinsu suka yi imani da manzara sun sama wasu kuma he suka yi imani da manzara sun sama mafi yawansu shi yasa ƙarshe suka zauna a kan addini sun ɗan zauna wani lokaci tare da manzara sun sama a madina ƙarshe suka karya alkawali suka yaudari musulmi manzalar sama ya kore su dukansu wannan shine abin da ya faru insha Allah kenan ya makaranta mu ga abin da yake cikin wannan aya sai Allah maukin sarki ke cewa wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wama tafarraqa alladhina utul kitaba wa inda aka basu littafi basirarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan bayyana sai bayan hujja ta zo musu wa ma tafarraqa allazina utul kitaba wa inda aka basu littafai basararraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan hujja ta zo musu shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun kasance gabaki ɗayan su ma abuta littafi yahuda da nasarawa dukansu sun yi imani da da akwai annabi da za a turo ƙarshen zabani kuma muna jiran da zo mun imani da shi dukkan su da suna kan wannan kalma amma da hujjar nan ta zo musu da bayyana ta zo musu ya suka rarrau wasu suka yi imani da shi wasu suka ƙi imani da shi a shi na alama ake zai cewa wa ma tafarraqa allazina utul kitaba basu rarrabu ba game da sha'ani na imani da manzo Allah su sama illa min ba'di ma ja'atuhum bayna sai bayan hujja ta zo mushi shine manzo Allah su sama ya zo mushi lokacin da ya zo musu suka gane lalle manzo ne sai suka saba suka ce kai ban ma yin imani da shi ta ya za a yi zo daga cikin mutanen da muke kiya da su ya zo daga cikin daga cikin larabawa mu da muke so ya zo daga cikin mu a hasada kenan suka ce bai yayuwa mu da muke jira ya huto a cikin mu ta ya za a yi huto a cikin larabawa wayanda muke so mu yaƙe su to wannan shine abin da yani ya faru Allah maɗaukin sarki a cikin suratul baqara yayi bayani akan wannan mas'ala a aya daya wadda ya bayyana abin da yani ya faru Allah maɗaukin sarki ke cewa walamma ja'ahum kitabun min ولما indillahi musaddiqun جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl مصدقا لما معهم وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah maɗaukin sarki ke cewa cikin suratul baqara walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga gurin Allah maɗaukin sarki shine alqur'ani yahuda da nasara ana magana a kansu kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su na littafai yani game da sha'ani na sifofi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karanta a cikin littafan sifofin manzo Allah kala kaza sifa kaza sifa kaza gare shi ko to kuma ya alqur'ani yazo kuma yana gaskata wayannan sifofin kenan manzo Allah yazo da alqur'ani ya bayyana masa yana gaskata wannan sifofin a lo- lo- lokacin da wala ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum da yazo musu yana gaskata abin da yake nan sai suka kafirce bayani zai zo akan haka tare da cewa wa kanu min qablu kafin zuwan alkur'ani yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman taimako da zawwa wannan annabin akan wa'anda suke kafirai mushrikai suna cewa muna so Allah kawo annabin ƙarshen zamani mu yi imani da shi mu yaƙe ku mu gama da ku madina ta zamto ta mutu to lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani ya bayyana musu sai suka yi imani shine na Allah mauke sake ke nuna ce musu kawo ba su bane ba kayan zo maza su sama suke suke so ya zo in sun ya zo su yi imani da shi suna yin istiftahi suna neman taimako da zuwan shi domin su yaki kafirai kawo ba su bane ba suke wada haka wa kanu min qabl yastaftihuna allazina kafaru falamma ja'ahum lokacin da manzara sun yi zo musu da wannan alqur'ani eh, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da manzara sun yi zo musu da wannan alkur'ani wanda sun san shi da siffofin shi manzara sun sama da alkur'ani da wahayin shi da inda zai zo da siffofin shi duka sun sani ma arafu abinda suka sani kafaru bihi sai suka kafirce yani sun kafirce da manzara sun sama an ilmi saboda sun karanta a littafansu da ilimi suka kafircewa yani manzala sanawa shi yasa Allah madauki sarki ke cewa fala'natullahi alal kafirin eh, tsinuwa Allah ta tabbata akan dukkanin wani kafir tsinuwa Allah ta tabbata akan shi shi yasa Allah madauki sarki ke cewa wata aya wa makhtalafa allazina utul وما kitaba اختلف illa min ba'di الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا من بعد ما جاءهم العلم.
إلا من بعد ما جاءهم العلم ma'abuta littafi ba su saba ba game da imani da manzala sassama sai bayan zuwa ilimi da ya zo musu kenan alkurani da ya zo musu wasu suka yi imani da shi wasu kuka yi imani da shi wannan halin shine ya faru game da yani eh, yahudawa da nasarawa ta kinyin iman da maza su sama bayan ilimi ya zo musu shi yasa Allah maɗaukin sarki ya hana dukkanin al'umma ta musulmi kasiri kamanceceniya da yahuda da nasarawa يا akan wannan أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ha gani Allah maɗaukin sarki ya ce ya ku musulmi kada ku riƙi yahuda da nasarawa masoyan juna saboda junansu ya juna suna son junansu ku kuma kaku so su kakku bi tafarkin su ya Allah ma saki a cikin suratul al-imran muke cewa kuma hallo wala takunu kal ladzina tafarraqu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعد ما جاءهم البينات wa ulaika lahum azabun وأولئك لهم عذاب Allah ma أليم azim عظيم Allah maɗaukin sarki ke cewa wala ta kunu kallazi na tafarraku kada ku kasance kamar waɗanda suka saba su ne yahuda da nasarawa kallazi na tafarraku wanda suka samu saɓani suka samu rashin haɗin kai waktalafu suka kuma saba suka samu saɓani suka rarrabu min ba da ma ja a humul bayyana bayan bayyana hujja ta zo musu ilimi ya zo musu kada ku yi musu kwamance su ku yanzu musulmi da ake muku magana annabin ku ya zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi riko da shi ku yi riko da sunan shi ku yi riko da koyon shi kada ku karanta irin wa'ancan wa'anda an ba su labari akan zuwan shi sannan suka rabu gida biyu wasu suka yi imani da shi wasu suka yi imani da shi shi yasa Allah mauke sai ke cewa ulaika lahum azabun azim suna da azaba azaba wadda take mai girma wannan sabanin ishara a nan gurin da akwai ishara kan cewa saɓani yana da matsala duk da wanda suka yi imani suna kan gaskiya wanda ba suka yi ba su yi wa imani su ake ganin da ne shi yasa saɓani wanda yake kan gaskiya yani bai da matsala wanda ya kawo saɓani bai ya kan gaskiya shine yake cikin matsala tunda yanzu wannan duka magana da ake zargin da ake musu akan saɓani nan da suka yi saɓani nan da suka yi wa'inda suka yi imani daga cikinsu yahuda da nasara suka bi matsala su sama wannan basa cikin matsala inna ma zargi kuwa zargi tana kan wa'inda suka yi imani da matsala su sama to haka kuma al'umma matsala su sama idan ku samu saɓani wanda yake kan gaskiya bai da matsala amma wanda baya kan gaskiya shi ya san baya kan gaskiya kenan shi ne ke cikin matsala shi yasa duk lokacin da ya kasance mutane sun haɗa kansu su nisanci abin da zai sabbaba tsabani a kansu wani kuma tabi'a ce ta rayuwa za a ga a ne mutane suna son kowa ya ga ya canza ga ɗan uwan shi da sauransu to amma dai a nisance saɓani bai da daɗi sannan kuma hallo a cikin hadisi manzo da sani ya yi ishara zuwa ga kusan ishara zuwa ga wannan abu manzo da sani ke cewa innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa 70 firqa yahuda sun kasu gida 71 sun kasu gida 71 daga cikinsu da akwai wanda suka tsaya a kan gaskiya wayannan wanda suka tsaya a kan gaskiya su ne suka yi imanin da manzara sun sama lokacin da yau a kaga sabanin da ake magana a kan shi mahai manzara ce wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqa nasarawa sun kasu gida yani 72 daga cikinsu da akwai wanda suke kan gaskiya da manzala ya zo suka yi iman da shi wanda kaga wasu a cikin matsala amma sauran ha ya hankali ishara ya zuwa ga sabanin da nasara suka yi su ne yani kirista ishara ya zuwa ga sabanin da suka yi a nan da magarab in za ka kwarkwata kirista duka ba sa wuce yan adadi kaza amma duba ga cocin da ke da kwai tare da cewa idan ka tafi garin da ba na musulmi ba ne ba musulmi galiban bai ya wuce masallaci ɗaya biyu kuma dukansu tsari ɗaya ne amma kowace coci ta su da akwai ɗarikar ta daban ishara kaɗai ne zuwa ga wannan to manzana sun yake badawa cewa wannan al'umman ma za a samu wanda za su yi taurin kai su ƙi mishi biyayya su yi shiga tafarki irin da yahudawa su kawo saɓana manzala su sauke cewa wasa taftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa wannan al'umma za su saba a gida 74 wannan al'umma ƙarshe da manzala su ne wada haka ya sahabbai suka ce manzala ce kullu hafin na illa wa'ida dukkanin wannan firqoqi wanda suka saba gida 73 na wannan al'umma dukkan suna cikin wuta ya manzala eh sahabbai suka ce manhum ya rasulullah suwaye wa'annan manzala su sama ya manzala su ya ce ma ana alaihi wa ashabi shine yani wannan jama'ar da suka kasance akan abin da yake kai shi da sahabbai ne kada ka ɗauki wani suna kada ka ɗauki wani abu kawai ka kasance akan abin da manzala sun yake kan shi da sahabban shi to kai ne za ka tsira insha Allah kenan wannan shine alama wannan kenan shine bayani akan yani bayani na sabani da yahuda da nasarawa suka samu bayan zuwan manzan Allah sa sama da hujjoji da dalilai to wannan an gama bayani akan matsaya ta yahudawa da nasarawa da kuma mushirikai game da zuwan manzan Allah sa sama game da imani da shi wasu yi imani wasu yi imani to sai kuma nan Allah maɗaukin sarki zai wata tunatarwa mai mahimmanci wata tunatarwa wadda take da tsada Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ana magana kina akan yahuda da nasara Allah maɗaukin sarki ke cewa tare da cewa wannan sabanin da yahuda da nasara suka wa ma umiru a cikin littafansu ba a umarce su ba illa liya'budullah ba face sai dan su bautawa Allah maɗaukin sarki mukhlisina lahu din suna mai kaɗai tashi a cikin ibada nan addini bi ma'anar ibada bayani ya riga ya gabata muka ce a cikin alkur'ani addini yana zawa bi ma'anar ibada ma'anar shi ibada addini yana zawa bi ma'ana al-islam ma'anar shi musulunci addini yana zawa bi ma'ana al-hisab mun riga mun yi bayani yana ji a cikin yani almim dai a cikin suratul yani suratul maun mun yi bayani akan haka kenan wa ma umiru a cikin littafan su su yahuda da nasara wa ma umiru ba umarce su ba illa li abdullah sai dai su bautawa Allah maɗaukin sarki mukhlisina da wajen islam mai kadai tashi a cikin ibada ba umarce su ba sai da wannan amma kuma sai suka saba yahudawa suke bauta malaman cikinsu nasara suke bautawa masu bauta a cikinsu saboda yahudawa malamai suka yawa a cikinsu sai suke bauta malamansu su kuma nasarawa sai suke bautawa masu ibada masu bauta suke bauta musu suke amsan magana suke yani neman taimako a gurin sai sauransu shi salama ke sake cewa ittakhadhu ahbarahum
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
wal masiha ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida Allah ma'auki sai kike cewa ittakhazu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah yahuda da nasara sun sirri malaman su da kuma masu bauta daga cikin su arbaban min dunillah abun bauta wanda ba Allah ma'auki sarki ba kaga wannan shirkat sun zaba abin da yake cikin littafin su sannan Allah ma'auki sarki ya ƙara yin magana akan wani abin da kirista suke yi nasarawa da ya ce wal masiha na maryam ha kuma hado ke nasarawa sun riƙi a annabi isa ɗan maryam sun riƙe shi yani abin bauta kuma bayan Allah tare da cewa wa ma umiru ba umarce su ba a cikin littafansu illa li ya'budu ilahan wahida ne dan su bauta wa ubangiji ɗaya Allah ma'auki sarki ka gani wannan sun sabawa da tawafansu iri da iri kinan nan Allah maɗaukin sarki yana so ya bayyana masu cewa wai kafircewa manzo Allah sassan da suka yi kin iman da suka yi da manzo Allah sawa daman sabon su ne sun kafircewa annabin da ya zo musu yahudawa sun kafircewa ta farki na annabi Musa nasarawa sun kafircewa ta farki na annabi Isa wannan shine abin da ya kasance shi yasa wannan ayat take bayyana ta cikin suratul bayyina wa ma umiru ba umarce su ba illa li ya'budullaha mukhlisina lahu sai dai su bauta Allah ba ukin sarki suna masu ikhlasi su kade ta Allah shi kadai da ibada shi kuma in aka kawo ikhlasi aka ce kai ibada da ikhlasi ba na shi ba wai shirka ba babba ko makamantan haka ma'anar shi hatta da riya hatta da sima ka yi abu don mutum ya ji daɗi idan mutum ya yaba ka ji daɗi kaɗai hatta shi ba su kai makura wajen kaɗai ta Allah makura wajen bauta Allah ma'auki sarki ya yi sa Allah ma'auki sarki cewa illa ya abu dula makhalisun yahudi na hunafa'a kuma an umarce su da su tabbata a tafarki na annabi ibrahim shine tafarki na aqida eh, ta tauhidi hunafa suna masu tabbata akan aqida ta tauhidi suna masu bijirewa sauran aqidu wanda suke da shirka shine malamai suke cewa hunafa ay ma'ilina anil adyani kulliha ila islam suna masu barin sauran addinai gabaki ɗayansu suna masu tabbata akan addinin musulunci shine yani hunafa shine malamai suka ce kuma lo mus- mu- mustaqimina ala dini ibrahim dinin hanafiya as-samha suna masu tabbata akan addini na annabi ibrahim addini wanda yake mai sauki kinan hunafa a ma'anar shi ma'ilina an shirki wal kufri yani mu- mu- muqirrina ala al-islami wat tauhid suna masu barin shirka da kafirci suna masu tabbata akan yani tauhidi da musulunci wannan shine kenan hunafa an umarce su kasance saboda Allah da ikhlasi na ya harko sannan kuma Allah su bar dukkanin wata shirka su tabbata akan tauhidi sannan kuma Allah an umarce su wa yuqimus salata an umarce su a littafan su wa yuqimus salata an umarce su da tsayi da sallah akan lokacinta da rukunanta da shari'anta da labbukanta wa yu'tu zakata kuma Allah an umarce su su bada zakka wannan yana nuna mana matsayin wa'annan ababan uh, guda uku da aka wani tauhidi yanda aka umarce mu wannan al'umma mu yi tauhidi mu yi uh, mu bar shirka haka aka umarci al'ummar da suka gabata haka kuma mu yi sallah yanda aka umarce mu mu yi sallah haka aka umarci su ma yahuda su yi sallah a cikin littattafansu haka kuma lo zakka yanda aka umarce mu ba da zakka haka su ma aka umarce su ba da zakka kamar yanda ya tabbata a azumi ma kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ku mummunai an wajibta muku azumi kamar yadda aka wajibta wa al'ummar da suke gabaninku don ku samu tsoron Allah ku samu tabbatuwa akan biyayya ga Allah maɗaukin sarki ka gani kenan irin wa'annan ibadun da al'ummun farko an umarce su da su mu ma an umarce mana su wallahi ibadu ne masu muhimmanci mutum bai da uzuri ko da a gaban Allah maɗaukin sarki wajen yin wasa da su kenan wa yuqimu salata an umarce su da su tsaya da sallah wa yutu zakata su ba da zakka wannan shine aka umarce su da su ka wannan Allah maɗaukin sarki yana cewa ku yahudawa a lit- me yasa kuke kafircewa yahuda da nasara me yasa kuke kafircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini a wannan addini da akwai irin abin da aka umarce ku da shi na farko manzala su sama ya zo da yani me yake da suna ya zo da bautawa Allah maɗaukin sarki shi kaɗai da ikhlas manzala su sama ya zo da abar shirka kuma kuma an umarce ku da shi sannan manzala su sama ya zo da umarni a tsaye da sallah kuma kuma an umarce ku da shi a cikin littafin ku ya zo da abada zakka an umarce ku da shi da akwai kamanceceniya me yasa ba za ku bari ba ku yi imani da shi kawar rarar kwace ake musu wannan ababen da aka umarci yahuda da nasara shi bauta Allah shi kadai suna masu tabbata akan aqida ta tauhidi sannan kuma hallo suna masu ba tsaye da sallah da kuma ba da zakka wa zalika dinul qayyim Allah madaukakin sarki ke cewa wannan shine addini wanda yake tsayayye wa zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake tsayayye malamai suka ce eh, dinul qayyima yani wa zalika dinul milla al mustaqima wannan shine addini na tafarki wanda yake tsayayye tabbatacce wanda zai kai ka har zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa duk wani addini duk wani tafarki wanda ba na Allah madaukakin sarki bane ba wannan tafarkin bata ne bai kai ka ko ina sai yani yani wuta jahannama shi yasa ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah maɗauki sarki yake cewa duk wanda ya bi tafarki na addinin da ba na musulunci ba to wannan yana cikin tababbu a cikin ranar tasha kiyama an wa Allah maɗauki sarki bayya amsa komai a gare shi baya da wani lada da sauransu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah maɗauki sarki yake cewa wannan shi ne tafarki na tauhidi da musulunci ku bi shi kada ku bi wasu hanyoyi wanda a sarwa ku da tafarki na Allah maɗauki sarki wa zalika dinul qayyima wannan shi ne tafarki wanda yake tabbatacce ina ji ɗan uwa za mu kwana a rabin wannan sura ganin cewa yau ba mu fara ba karatu da wuri na farko na biyu kuma hallo da yake suna surat tana ɗan tsawo kuma hallo na uku yani lokaci ya ɗan ja kasancewa surat tana ɗan bayani wanda alhamdulillah dai bakin gwargwado dai an yi ƙoƙari an isa da shi a takaice dai 'yan uwa wannan sura wannan kadar ɗin da muka karanto na wannan sura yana da wasu ababe wanda za mu fa'idanta za mu ɗauka domin ibra da isna don mu yi amfani da shi wannan sura tana nuna cewa kafin zuwan manzan Allah sassana duniya duka tana cikin imuwa tana cikin halaka tana cikin ɓaɗa mashirikai da yahudawa da nasara sun kasance suna cikin halaka da ɓata da imuwa ta nuna cewa kuma hallo wannan mashirikan da yahuda da nasara za su kasance akan wannan halin da suke ciki na ɓata da rashin tauhidi da rashin shirya har sai manzo Allah ya zo to in manzo Allah sasan ya zo ya rage gare su yi imani ko su yi imani sannan kuma wannan sura ta nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi dan aike ne na Allah maɗaukin sarki manzo ne daga gurin Allah maɗaukin sarki sannan kuma hallo wannan sura ta nuna cewa lalle tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi yana karanta alqur'ani da bakin shi ya karantawa sahabbai suka rike suka hardace suka zo mana da shi zuwa gare mu ya zo ta hanya ta yaki ne kuma wannan ayoyin da muka karanto suna nuna cewa alkur'ani tsarkakakke ne sannan kuma hallo wannan ayoyin suna nuna cewa alkur'ani yani ya kunshi hukunci hukunci masu adalci sannan kuma hallo suna nuna cewa alkur'ani yani ya tattara dukkanin littafan da suka gabata ya kunshi ma'anonin da suke cikin shi kawai da ya tabbata yani mara kai bayani a kan shi sai kuma hallo wannan ayoyin da makaranta suna nuna cewa yahudawa sun rabu lokacin da shirya ta zo musu da ilimi ta zo musu maimakon umarcin shirya ta zo mushi ilimi ta zo mushi hujja ta zo mushi ya yi imani da wannan abin ya tabbata akan wannan hujjar sai suka rabu wasu suka yi imani wasu suka iya yin imani sannan kuma hallo wannan ayoyin da muka yi magana a kansu sun yi bayani a kan mahimmancin bautawa Allah da ikhlasi sannan kuma hallo sun yi bayani a kan mahimmancin tabbatuwa a tafarki na muhammad sama tafarki na kuma hallo annabi ibrahim shine hunafa tafarki na aqida da tauhidi da barin shirka da barin kafirci ga baki daya sannan kuma hallo wannan ayoyin da makarantu sun gwada mahimmancin tsaye da sallah sannan kuma hallo sun gwada mahimmancin riba da zakka sannan kuma hallo sun nuna cewa wannan kiyaye wa'annan ababen kiyaye ta ibada da ikhlasi da kiyaye tauhidi da aqida ta musulunci da kuma hallo kiyaye sallah da kuma kiyaye zakka shine addini tsaye wannan a takaice insha Allah shi ne abin da ya tsara a gare mu insha Allah kenan sai Allah kai mu gobe sai mu yi da sauran abin da ya tsara na wannan sura sannan kuma mu tashi kan sura suratul qadr insha Allah amin